أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على وآله وصحبه سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أسهله ذوي الكفر والسلام الذين قالوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الأخطار عشرين المطيبين ورضي الله عن الخلف المكتوم وبركة المحمدية والتوفيق الأخطار أحمدهم محمد الشجاع رضي الله عن خليفة أبي العباس ومن كتاب خاتم العباس والشفاء الذي إبراهيم رضي الله عن سائر المجاهدين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Abu gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake ba mu dama ya fara a mana lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi na mu mai albarka wato littafin Ash-Shafi'i Mulahi Salati wanda wannan zama shi ne halka na goma sha biyu wanda kuma idan a wannan zaman ba mu kammala littafin ba to a zama na gaba za mu kammala shi amma littafin yana da bangarori guda biyu yau bangaren farko ne za mu gaba kuma bangaren da ya kawo mana ya yi ta ma dai magana ya yi a kan sallah amma ya faɗi misali wasu addu'o'i wajen shiga sallah wajen shiga masallaci da kuma wasu abubuwa ne da suka shafi sallah kai tsaye saboda kamar yadda kuma karanta wancan shi ma wannan din za mu karanta shi sauraka ko da mun kai karshen wannan kuma za mu dora duk za mu suna a dauje ne a kafin mu shiga wannan karatu kai tsaye a da farko yau muna ranar alhamis biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu haihuwa a dami ta ɗan maryam wanda ke daidai da biyu ga watan rabiul awwal shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wato in aka ce rabiul awwal kai tsaye shine watan da aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to zai zai dace zai dace a gare mu kafin mu shiga karatun kai tsaye mu gabatar da ainihin murnan mu ga yan uwa mu gabatar da fadin mu cewa ani ali ibrahim ala hilaluhu hilalu badal nazirin jamal hilalu rabi'i fi jaa muhammadun fatama lana bushra wa amana nawal sana ahla bishar al-mawlid ذكرنا بالمحسن أصل الوصول السيد حديثنا المفكر منا مرابا منا لالي منا مرابا منا لالي muna kai ‘yan uwa munna, muna kai ‘yan uwa munna, muna kai ‘yan uwa farin ciki da jin daɗi na kamawa wannan wata da aka haifa hasken haske shirye shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabbas Allah subhanahu wa ta'ala yi mana baiwa mai yawa yi mana baiwa mai yawa shehu shehu islam yana cewa ko hannu nafsi summa yawmi wa sha'ruhu kaza baladun karmasa khairu asman wa firan wa abdallahi ثم أصيلة أتت قومها بروج عين تشوف شوكي da nawa yake ji na tashi na kaina a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ina kai kaina murna to ani mu nafsi ina kai kaina murna da na tashi na ganna a cikin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam kamu manta yan uwa Allah ya aiko wasu annabawa kafin aiko manzo Allah Allah ya aiko wasu annabawa da mursalai da manzanni kafin ya aiko annabi amma Allah cikin ganin damarsa bai yi ma a zamanin ko na ilmace a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam suraka shoci yana ce kai shi murna sauraka nima ina ce kai na murna ina ce a kukur kuke saurare na murna ina ce dukkan wanda sautin lafi kan nan ma yake kai mai ina ce shi murna sannan ina ce dukkan wanda sautin karatu nan zai kai mai ta hanyar a ɗauka da ake yi shi ma ina ce shi murna na samun wannan alkhairi da duniya ba ta taba samun alkhairi kamar shi sai da duniya ta samu alkhairi ba ta taba samun alkhairi irin zuwan annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam haka Allah subhanahu wataala ya kara da soyayyarsa da akwai tsarin da na so yi gobe na sai zama so kai kai kamar na yi latti a tsari saboda malamu shaf mana abdullahi a wai sarfi allah kun ga kamar yadda watan azumi ya zo ake aje komai a kowa tafsirin alkur'ani to haka idan maulidi ya zo shi yana aje dukkan wasu karatuttuka da yake yi duk wasu karatuttuka da ake yi za a aje ya ɗauki wasu littattafai da suke da kai suke da munasaba kai tsaye da suka shafi annabi kuma zama biyu ma ake yi za a zauna da safe za a zauna da daddare har watan da ƙari ba za a sake wani karatu na wani karatu ba a yanzu a a zaman daranin akwai littattafai da suke yi na ya guda biyu ko guda uku wajen littattafai guda uku akwai sani a tashe ibrahim da yake magana a kan kawai akwai a sharhin hamsiya ta imamu kusiri ta wata sai kisa abin da ya shafi shaɗin a nan sallallahu alaihi wasallam sannan akwai zaman safe shi kuma zaman safen ban san ban san littattafan da suka saba shi ma na san yau za su fara shi saboda ka da na so mu yi wani tsari akwai wani littafi da shi ibrahim radiyallahu anhu wanda yake wake ne ya rubuta shi bai dari ne da dan wani abu akan tarihin annabi akan tarihin annabi to da na so da yadda na so tun dai ga wata kamar jiya kenan da sai mu dauki littafin sai mu rika zama bayan magariba bayan magariba din nan mu hakura da karatu da yara ba na watan gabaki da yawa zuwa kwana goma sha ɗaya ran zaman ran ranar kwana cikon na kwana goma sha ɗayan sai mu kira zaman maulidi wanda za ki yi shi ba maulidin da muke yi na zawiya ba saboda mene saboda raya daren muhimmancin daren so da raya wannan daren to amma sai zama to na yi lattin yin haka amma in Allah ya sa ya tsawaita mana rayuwa muna da tsawon rai to ina sa ran baki za mu yi wannan tsari lissafi da wani shoyin rubuta a kan tarihin annabi mu zauna mu ciyar da suka san mu daji da tarihi wanda zuciyar mu ta so akan komai da kowa sallallahu alaihi wa sallam wannan shine dan bayani da zan gabatar kafin shiga wannan littafi namu da yake mana magana akan yadda mutum zai gyara sallar shi malam ce masailu da ummul masbuqa fi faridatul jumu'ati wannan wasu matsaloli ne wanda a suke da muhimmanci wanda take da muhimmanci ga wanda aka riga a sallah amma ba ba kowace sallah ba shi wannan matsalolin zai mana magana ne akan sallar juma'a idan aka riga ya karɓi sarkoyi a sallar juma'a to ya za ka yi wajen gyarawa saboda ainihin komai zai iya faruwa ba lallai ne a ce kowace rana za ka tafi masallacin juma'a ka sami sallah duka rakawoyi biyu ba wata rana za ka iya wani abin da ya fito maka ya zama ka samu raka a ɗaya ko ma ka je ka tarar ma rakawoyi biyu duka an gama duk in wannan ta faru ya za ka yi wajen gyarawa shi ne malam zai mana magana a wannan a wannan fasali sai ce su'alu tambaya man adraka imama fi salati al-jum'ati me ya hukunci wanda ya riski liman a sallar juma'a fi raka ta saniya ta aka a ta biyu mun dai san juma'a tana da rakori nawa ne biyu to sai ka je sai ka samu limami a raka a ta biyu bi ma'ana an yi raka a daya kafin ka bi da ka je sai ka samu limami yana karatun fatiha ko yana karatun sura a raka ta biyu ko kuma yayi ruku'u bai dago ba har ka samu kai ruku'u ka rike kaga dai raka da ya ka kuce maka to me ya kuce ka ya zaka wajen gyara wannan matsala din sai ma da yake aljawabu amsa ba da salamin imami bayan sallamewar limami din alayya an ya koma to yana kan shi miƙewa miƙewa wajibi ne a kai shi sai ya miƙe وياتي بركعه اخرى زي زو da raka'a wata ta daban ma'ana wacce ta kubce mai dinki nan kama fata ku kaman yanda raka'ar ainihin ta kubce mishi zai zo da raka'a kaman yanda raka'an ta kubce mishi a anan duk da yake dalilin da ya sa wani lokaci na ga wasu matsala kan saboda masu bibiyar mu a telegram a da sauran social media masu bibiyar wannan lissafi sa wani lokaci na kamfani an samu wani misali wani gyara a nan wajibi ne ce kama fatar su saboda nan lamini ne gaskiya fa'ilin ba ya kamata ba ne ya wajen ka ne kama fatar su amma ba kama fatar su ba kama fatar su kamar yadda sallar ta kubce mishi wai salimu sannan sai salama bi ma'ana yadda liman ya karatu fatiha da sura a bayyane kai ma ka zaka ka tashi zaka karatu fatiha da sura a bayyane dala an fahimta shi ke nan kaji raka a ɗayan ka shi ke nan sai ke sai ya sai ke sallama kuma shi ke nan ka cika sallama wannan kenan a man adraka al-imam ba da fawatin raka'at as-saniyah min al-jum'ah to me ya hukuncin wanda ya riski liman kuma bayan kurcewar raka'a ta biyun ma ita raka'a ta biyun daga ita an gama sallar juma'a tunda sallar juma'a tana da rakawoyi guda biyu ne to gaba ɗaya sai zama to a raka'a ta biyun ma ta maka ku- ta kurce maka menene hukuncin wanda wannan matsala ta faru gare shi malam yace kaman adrakahu bi tashahhud kaman wanda ya riski liman a tayya a tayya wanda ya riski liman a tayya sallah ta riga ta mai kauci ta kurce mai sai malam yace amsa shine ba da salamin imami bayan sallama sallamewar liman ya kifa mukaffira zai tashi yana mai yin kafara a fahimta tun lokacin da sallah ta kuke maka duka to in ka tashi ma'ana ka samu kamar zaman sayya ko ka samu sai da rukuni karshe duk ya baka dai samu ko da raka dai ba to in ka tashi zaka biya zaka tashi da kan bara ne wa ya ti bi arba'i raka'atin amma in ka tashi baraka wani hudu zaka yi yau baraka wani hudu zaka yi saboda mene saboda baka samu komai na daga sallar juma'a ba to raka ba zaka tashi kace zaka yi rakoyi guda biyu ba a rakoyi hudu zaka yi in ka tashi yanwiha zuhuran sai da yace ta a matsayin sallar azhar ce da zai yi saboda sallar juma'a ta riga ta kuce mishi ana muna tare man fata ta gul juma'atu aslan dole uzuri to bai hukunci wanda juma'a gaba ɗaya sai mai ɗauki ya zama to gaba ɗaya bai samu sallar juma'a ba kuma ba tare da uzuri ba shari'a ta gaya mana uzurorin da za su iya hana uzurorin da za su iya hana mutum samun sallar juma'a akwai uzurori da shari'a ta faɗa wanda idan ɗaya daga cikin wannan uzurin da ya fito maka baka samu sallar juma'a ba to to ba ka da laifi ba ka da laifi dalili uzuri ne ya fito maka baka samu sallar juma'a ba uzurin na daga cikin rashin lafiya ba ka da lafiya ko kuma wani naka wanda kai ne za ka kula da jinyar shi bai da lafiya kamar uwa ko uba ko ɗa ko mata ya zama to da kai ne za ka kula da jinyar wannan mara lafiya ne idan baka samu sallar juma'a ba babu wani abin da saboda uzuri ne ko kuma ka ci bashin wani mutum bashin nan da ka ci ba barna kai ba ka ci bashi ne saboda larura to kuma sai zama to mutumin ya kafa maka tarko sai kare ka a hanyar masallacin juma'a sai ka rika hanyar masallacin juma'a domin karɓar bashin shi to sai ka sai zama to kuma ba inda za ka je in ba wannan masallacin ba bayan suka bayyana masallacin suka suka wadata idan ya tare wannan na yarawa sai ka tafi nan waje wannan ma na tsara magaji ko ba gaba in kuma ka san zai tare ka tafi na kwata to wanda ke tafi ne uzurori da malamai suka kawo wanda ke iya hana samun mutum ainihin rasa sallar juma'a to idan ba wannan uzuri kawai mutum ya ki zuwa sallar juma'a ba uzuri me ya hukunta sa malam ce yu'idu ha zuhran zai maida wannan sallar a matsayin sallar azhar kuma wa huwa asimun fi zalika shi mai zunubi ne yayi zunubi cikin wannan barin juma'a ne bal idan ma ya sakaci har yana barin juma'a suna kai mai uku bai yi ba to ana so tsoron Allah zai iya yinke zuciyarsa mana abin da ake ce mai yanke zuciya shine wato in Allah ya yanke zuciyar mutum sai zai ta fadawa cikin zunubi da sako amma kuma ya bai jin komai bai jin komai da na bana tare idan ka ga mutum ya mai da zunubi da sako kawai zai jin komai duk lokacin da ya yi ya jin komai a ran shi to gaskiyar magana ana ci mai tsoron ko Allah ya yanke zuciyarsa ne shi gorin ke zuciya ƙarshen abin da ke jawowa mutuwa ba imani Allah ya kiyaye mu Allah ya Allah ya tsare mu to wannan mun gama da wannan fasali za mu tashi fasali na tabbas wanda zai sake mana dai magana akan abin da matsalolin da suka shafi mamu aliman da kuma mamu hada ce albabu saminu babi na takwas albabu saminu babi na takwas fi bayanin masaili al-muta'alliqa cikin bayanin wasu matsaloli wanda suka rasayu bin imani wal mamu mai wanda suka rasu da liman da kuma mamu mas'alolin nan kai tsaye sun shafi liman ɗaya da mamu sai malam ya ce masail tahumul imama wal ma'muma mas'aloli wanda suka shafi kai tsaye suke da alaka da liman da mamu alhamdulillah muna cikin karatu kuma sai ga limamai duk na shigowa kaga kai tsaye kai tsaye an yi tsara a kan gaba ko ba gaba to ba na ce su'alu tambaya idan tsara al-imamu fi salatin jahiyyati idan liman na karatu a sallah ta bayyana ta bayyana sallah ta bayyanawa kamar asba rakoyi biyu duka bayyanawa ake yi kamar magriba rakoyi biyu farko bayyanawa ake yi kamar isha rakoyi biyu na farko bayyanawa ake yi kamar sallar juma'a rakoyi biyu duka bayyanawa ake yi kamar sallar idi rakoyi biyu duka bayyanawa ake yi to shi me hukuncin mamu me mamu zai yi a irin wannan halin مالك يستحب له أن يستحب للماموم أن ينصت أن صوغ مامو يجاب كيشي باي مامو يجاب كيشي شرو كوي يجب أن صوران لمن لمن ينا كراتو كراتو شي ينا دي ينا ينا صوراني دور هكا وانا شي يركون شي وما ماذا يفعل الماموم في الصلاة السرية حال قراءة الإمام فأمام إمام مزيع أكتا أصلت أكي يتعبوين da azar ke na duka hudu da la'asar duka hudu raka a ƙarshe ta magariba raka a biyu na ƙarshe na isha to mai mamu zai yi a irin wannan sai malam ya ce in da abu da mu an na tsara a kira shi ma an so ya karatu a asibiti yawwa idan liman na karatu a asibiti mustahabi ne mamu shi ma yi karatu a asibiti idan ya karatu a asibitan inda limamu shi ya ya tafi kuyi sai yanki a nan shi ma ya ga limamu shi kawai dala mana tare to wannan kenan idza idza sa'al idza sa'al mamumu an sunani wal mustahabbat me ya hukunci idan mamu ya rafkana game da sunnoni da mustahabbai ma'ana mamu ne ya bar wata sunna a cikin sallah ko kuma ya bar wani mustahabi a cikin sallah bai hukunci shi ba da ce hamala an mul imamu zalika sahawa liman ya daukake ya dauke mai wannan rafkanuwa bal ai ba ma ba abin nan ba ita mustahabi ko da kai kade kake sallah dan ka kana mustahabi ba a ba a zuwa da saddada ba a yin kabri ko ba ni dan ka kana a ba a yin kabri ko ba ni dan ka kana a a idan ka yi rafkanuwan mustahabi a sallah ba a yi kabli ko ba a yi bal in ka yi kabli ma sallar ta baci amma in ba ne ko ka yi wani abu kawai dai a bayan sallah ga shi nan yawa amma in ka yi kabli ma to dan ka bar mustahabi ta baci amma ita sunna ita da ma ake ba kabli ko ba a yi to dan ka bar sunna a sallah in dai a bayan liman ne in dai a bayan liman ne liman ya dauke maka a kana cikin mota ana sheka gudu za a zafi Lagos ko za a je Kano sai ka ji dan bacci ke ya kama ka dala me da ka mutum da zaka ka more ko ba ka ba liman ya cigaba da sheku ai abin da direba ya cigaba da sheku wuta dala in direba ne bai rage baccin ba kaga akwai damuwa to wannan to shine kamar hukuncin mamu da islam shi ita sallar jami tana da alfarma fiye da yadda kake zato Allah ya ba mu ikon kiyayewa a kanta to wannan kenan sai ma da ce a mata yabtahu al-ma'mum ala imami yaushe ne mamu yake yin budi ga imamu shi abin da ake ce ma budi shine liman ya kakare a karatu shi ma'anar yin budi to yaushe ne mamu zai tashe shi mu a wata tashi ne ke jago ya ta wani ka tashe shi mana ba tashi daga bacci ba mana wai tashi a karatu ya dan makale a wajen su sai a tashe shi to yaushe ne mamu zai yi haka sai malam ya ce عندما ينتظر الإمام الفتحة إن جاء الإمام الدنيا سيا ينا جرا أيلي بوئين مانا إذا لمن نكراتو إذا ما فاتي عليك كني لا بد إذا ما ونكو أيلي بوئين أما إذا السورة ني إذا سورة بقول ko aya da kika karanta a cikin sura fa ka zo da abin da ake bukata da sunna sura ke liman ya kakare ya kala sura mana tunda ba ta ya tuka kawai ya zo kuyi kawai to amma idan ya kakare din ya kike tiya kuyi ya shiru ga abin da yake son ya ƙara ta sura kaga abin da yake nuna ne yake nuna yana nuna cewa yana son fi mai ne buɗe to a cikin kuyin akwai waɗanda suka rike wajen suka haddace wajen sai su karanta ayat da ya kasa karantawa idan ayat da ya kasa karantawa sai ka karanta sai ya ji da sai ya kama sura alqur'ani buwayayyen littafi ne wanda ya buwaye kowa duk karatu mutum alkurani wata rana duka ya yi ya ya samu makalewa saboda qur'ani nuna mai shi ban mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka muna tare na to shi ne inda ma na shi ne ke a shi ne inda ma yadda zama imamu al-fatha inda shi ne imamu yake sauraron ya mai buɗe ne au yafsudul ma'ana ko kuma ya ji ya ɓata ma'ana ko nan in ya ɓata ma'ana ba a jira sai ya sau a'a yana ɓata ma'ana ya faɗi ayar ba ne ba to a gyara mai kyau a gyara mishi inda kira ji nan a wajen karatun shi ya ɓata ma'ana a wajen wajen karatun shi to kawai a gyara mai lalla muna tare man fata ala ghairi imamihi masalan yabda'u ala musallin akhar yusalli bi janibihi me hukuncin wanda ya yi buɗi ga wani limamin shi bisa misali wani ne ke sallah ya fito alamu sallin ne buɗi ga wani mai yin sallah a musallin akar wani mai yin sallah na daban bisalli bijanibi wanda yake sallah a gefen shi kai ne kun zo kuna yin sallah isha sai wani mutum ya shigo masallacin nan yana yin sallah magariba daga sallah magariba karatu ta me ake yi a bayyane kai kuma kana bin liman kana bin liman sai wani zo yana yin sallah magariba sai ka kare kai saboda tsabanin sarkin karambani galiba muka magana shi kawai sai ka koma ka ne ba wancan mutumin buɗi mana kana kana jan tayar gaba wai kana nuna mai ga inda zai tashi to me hukuncin haka ana tare mana ce dinan da ya haka bada na salatu sallar ta tsaba shi yawa kai sai sallar ta tsaba shi ba ka yin buɗi sai ga limaminka wanda yake yake janka sallah lalamuna tare إذا صح الإمام بنقص أو زيادة إذا صح إذا صح الإمام بنقص أو زيادة وما يقول إلا من يرى كنا تهنيا كوي ولا ولا أبو أصلى كوكب أر ولا أبو أصلى ما يقول شيء يا ذا في مش معنا كذا شيء تفاجئنا كما مو يا ذا في أبي ترى في سبحان الله ما بي في تسبيح غير سبحان الله kuna faɗa haka zai gane cewa ya samu matsala a wannan sallah ta shi dala muna tare malam yace idza qama al-imam idan liman ya tashi bi rak'ataini daga rakawoyi guda biyu na ta lafiyar tashahuda ya manta tayya mana idan aka zo aka yi aka yi raka'a biyu ai ana zama a tayya ko a sallar azahar ko da asar ko ko magariba ko isha to liman sai ya manta sai ya manta ya miƙe maimakon ya zauna ya mamu za ki malam ya ce sabba na kun mamu mamu su ke mai subhanan lahi da lamuna tare fa in barakan imamul arda amma idan imamin ya ki dawowa har ya rabu da kasa ya ki dawowa to ya ci ba kun mamu to mamu su ci da lamuna tare kuce subhanan lahi sai bai dawo ba to ku bi shi kuma ku tashi ne ku bi shi na da muna tare wannan shine abin da zai bayan nan sai sai zama to idan ya ya tuka koyi Ibrahim sai ya sadada kamtakin da ya bar kai ya da zaman kai ya ke mu ko yau ku shine inda zai malam yace idza jalasa al-imamu للتشهد في غير محله مثلا في الركعه الاولى فده كنت كما liman idan ya zauna a wajen da ba na tahiya ba kama a raka a farko ce ai ba a zama a raka a farko azba ko azar ko la'azar ko magariba ko isha raka sai an yanka a biyun nan gaba da ake zama a asuba haka nan azar sai an yi biyu haka nan la'azar sai an yi biyu haka magariba haka isha sai ne man ya zauna a raka a farko dole na abubuwa mun san cewa ku suna faruwa saboda mai zaune nan kai tsaye an ga nauci zai tafi zai tafi wani waje musamman a wannan abin nan ba ta kashi da ake yi da to Allah zuwa na wata Allah ya ba mu aibai wa al'umma mafita da farma da bi Muhammadu. Sai ma ne ce to ya kumul mamu shi mamu din sai ya biki. Idan liman ya zauna kai mamu ka san zama yi ba a wajen zama ba kuma mu sai ku biki. Dala na tare wala ya tafi kar ka bi shi wajen zama. sannan wayu iruhu bi tafi sai ka sanar da shi ta hanyar yin tafi kana miki an ga subhanallahi sai gane cewa ba wannan zama bane zai ki ka ko ba ka ba to wannan shi ne to ga kun ga amma ya zauna inda ba zama idan an an yi abin da zai yi sajada ba ne ba shi imam zai yi sajada ba idan ya tsara abin da babu shi a sallah ana tare za su jada imamu sajadatan wa'ilatan wa taraka sajiyata to da yau kun ce imamin da ya sajada kwaya daya sai yi bar ta biyu ai idan ka yi rukuni ka tafi so biyu ake sanya bushiya ka gabo za ka sanya bushiya ka ka dawo ka zauna sannan ka sake maiwa to da duk guda biyu ake yi to liman da ya je sai bar daya me hukunci shi malam ya ce in lam ya fahimci tasbih idan ma mu suka yi tasbih suka yi tasbih liman bai fahimta ba kallamu shi mai magana je gaba ta malam liman raka sadara ɗaya aka yi ba ana tare yi mai magana fa in lam yarji idan bai dawo ba suka mai magana sai bai dawo ba da na muna tare to yasjuduna hali anfusihim ma mu karfi bi shi kowa su su su cika ɗaya su su cika ɗaya wala yakadibunahu fi tarkiya karfi bil iman a cikin bari wannan sajada cikon ta biyu da bai yi ba wa illa idan suka bi batsalat alaihim sallar tasu ta ɓaci kamar yadda tashi ta ɓaci amma kuma wa ya ji suna ma'ahu za su zauna tare da shi idan ya zo idan ya zo zaman ƙarshe bayan nan za su bi shi bayan su bi sajada za su bi shi da rana tare wai sallimuna bi salamihi za su sallame a lokacin da ya sallame. Dala ana tare kuwa? To, sai za ta zakara, amma idan ya tuna, wara ja alisu judiha ya koma bayan su sun yi tasu su tuna. Sai ya tuna, sai ka ce, malima, su tuna sai ake fa. Sai dawo su kuma bayan sun riga sun yi tasu su tuna. Sai ya dawo to fala yu'idunaha ma'ahu ba za su ba za su sake mayar da sajada tare da shi ba za ku bashi shi kadai kana muna tare kuwa malam ji alal asai amma wannan bisa zancen da yake inganci kaga akwai wani zancen da yake za su bi shi kenan amma ba shi ne mafi inganci ba sai malam ji wannan matsalar gaskiya tana da faɗi ba da lokacin da zan wasa maka ita sosai a nan wannan misalin in kana son tarin bayani wa littafin da ake ce ce mai unzur at-tawbiha safha arba'in wa sab'in yace in kana son karin bayani da karin haske wa littafin da ake kira da at-tawbiha shi ma littafin ne na mazhabin Imam Malik kila kila wata rana mu dauko ku cikin mu zo mu karanta shafin shi na sab'in da hudu duba za ka ga wannan bayanin dalla dalla a cikin shi Allah ya dace da mu malai ce za su gada da imamu ta gada ta tsali ta da to bai hukunci liman idan yin gada ta uku ai biya ke shi sai ta fita uku malai ce sabba ala kul mamun mamu ce mai subhanallahi wala yasjuduha wala yasjuduha ma'ahu mamu ya ce mai subhanallahi kar yayi sajada da tsara da shi lalla muna tare za ka man imamu ne rakatin tsani tsakin menene hukuncin liman idan ya tashi raka'a ta ki zuwa raka'a ta biyar a sallah a zahar ko la'asar ko a isha sai ta ce ta zai raka'a ta biyar alhali raka'a hudu ake yi to ga hukuncin kamar haka a dan haka hankali malake yasbi man tayakkana mujibaha wanda yayi ini ya san dalilin da liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar nan to ya bi liman shi wannan lalaci nan mamun za su rabu gida-gida ne wanda ya yi tsini ya san dalilin da liman ya tsara raka a tsakiyar din nan to ya bi shi a karo raka a tsakiyar din nan lalaci wannan au shakka fi ko ko yana kokoto a wani ne da dalilin da liman zai tsara raka a tsakiyar din nan shi ba ya bi liman kawai lalaci na tare wa in jalasa idan ko ya kibin shi alhali ya san dalilin da liman ya karo ta biyar ko kuma yana shakku akan dalilin da liman ya karo ta biyar wa lam yattafi al imam bi bi imam liman ba badala salatu sallah da sahabashi yana muna tare amma ma da ce wa amma man sai ya kana ziyadata amma wanda ya takankace wannan sallan kara ta ɗin yana da yaƙini cewa ba wani dalilin da zai sa a ƙaro raka a cikin nan ko gaban mace sabanin wancan girgo shi wancan ya yi yaƙinin akwai dalilin da za a ƙaro tafiya ko ko yana kokwato shi kuma wannan ya yi yaƙinin ba wani dalilin da za a ƙaro raka a tafiya to fa yanzu ba alai an yadda da shi wannan wajibi ne aka shiga wannan kai yabi saboda ya tabbatar wannan sallar wannan raka ta ke tsari ce to kare mu limamu wa in da ya imama bada da salatu shi ma an yawo liman sallar shi tawar shi kamar da wancan yakin da yakin liman sallar shi tawar shi haka shi wannan yakin liman sallar shi tawar shi dala muna tare malaki za ka mal imamu ba da tashahhud al akhiri me hukuncin idan liman ya tashi bayan yayi tahiyya ta ta ta karshe bayan yayi tahiyya ta karshe zai da karo ta biyar take ko ta uku a asuba kenan ko ko kuma ta hudu a magariba suna ta shirya hikimar da malam ya ware karatu wanda yake yanzu za a ga bin za a yayi wuce a kafiyar ya bashi a cewa a yanzu ka ban imamu biyar da ake tsari da shi yana magana azhar da la'asar da sha wanda kuwa ko ma wace sallah ce sai liman ya tashi zuwa ga bayan yin abin nan abin nan ta giyar karshe mai hukunci shi malam ce yusabbihu lahul musalluna waɗanda ke yin sallah tare da shi suke mai subhanan lahi idan bai fahimta ba aw yukallimuna hu bi zalika ko su magana da shi akan haka suke malam liman raga nan an gama sallar da tayya an gama wanda tayya karshe ne sallama za a yi su yi magana lalla muna tare idan lam yafham tafsiha amma idan bai fahimta ta hanyar tafsiri din ba kenan sai to imamu sai liman to sai dawo ويسلم سي كي سي سلم ثم يسجد السجود البعدي قد سي سجد سجد بعد سوى ده بيه سوى ده تاشي دي لا لا muna tare to wannan ke to ga hukunci mafi tsawo da malam zai kawo mana a cikin wannan littafi malam ce idza qama imamu ba'da tashahhud al-akhir idan liman ya tashi bayan tafiya ta karshe a asuba ne bayan an yi ya sai yi ruwa sai ya gama ya da ne ko ko ko a azar ya tashi bayan an yi ya ta karshe ko al'azar ko ma dai a wata sallah ne fasabba da kun musalluna waɗanda ke sallah tare da shi sai suka yi bari masa suka ce subhanallahi bai dawo ba sun makallamu sannan suka yi magana da shi walakin suka ce mai liman sallar da ta suka tarbiyar ce wannan ko ta uku ce wannan ko ta hudu ce wannan kamar na ba da ko magariba ke na amma ta annata sai wani tsaurin kai wata ma da ya zarce ya gidawowa to ga hukuncin daki daki daki daki malam da gaya mana lala muna tare a irin wannan halin lala an ji an ji abin da aka faɗa liman ya tashi a kai bayan sai ya ta karshe in asuba ne ya tashi zai kawo hudu in azhar ne zai kawo ta biyar ko na asar ko isha in magariba ne zai kawo ta hudu ma mu suka suka yi tafi in su yi ki dawowa suka ce ko ne ma sannan na ko ta biyar ce ko ta uku ce ko ta hudu ce ya ki dawowa to a nan ma da ce asmamu da ku hala tsari ma mu yana da halaye duniya irin wannan wannan kabiya in za ta haskaka ma'amuru aziyadata idan kuma mu ya sakankance wannan zallar ƙari aka yi a cikinta ƙari ne to la yattabi ul imama kar ya bi ma kar ya bi ma wa yabqa jalisan sai ya zauna ya zauna a zaune dala muna tare وتبطل صلاته إذا تجاه الإمامة أما إذا فيا تبت يا تكتب في قاري أكي هو تهرى لهذا سنو من من تسيني سنو من مغانا يتداوى هو من يميشي صلى الصحابات صلى الصحابات لأن هنا قاري أما إذا شك في الزيادة إذا جنا فوقلتوا شو من قاري ليه كوكو آآ بقاش بني ko yana kokoto kenan to yajibu alayhi ittiba'u yajibu alayhi ittiba'u imani yajibu alayhi ittiba'u imani bin liman anan ya wajaba ya zama dole ya zama wajibi ya zama tilas a kai kaga muna tare wa illa shi ma irin wannan halin idan bai bi liman ba badalas salatuhu Allah ta tsaba shi da mutu kuwa to amma bayan nan ba da salati bayan an kida da sallah yas'alul imama sai tabbayi imamu an sababi tabaki shin mai yasa mun yi tafi mun yi tafi baka da ka ki dawowa mun maka magana cewa sallan nan an samu kari a cikin ta sallan nan an samu kari a cikin ta ka ki dawowa me yasa ye mai wannan tambaya lalla muna tare an sababi tamadihi bi salati ya tambaye shi dalilin zarcewar shi a cikin sallan ragamar tasbihi wal kalami tare da sun yi tasbihi sun bai magana fa hunaka imkaniya kan to anan amsar da za ta fito a bakin liman kawai za ta zama ɗayan biyu ne to ga amsar kamar haka idan tsara idan limamin ya ce annahu lam yarji ya shi ya ki dawowa ne خوفا من أن يقال جاهلا في الحكم الشرعي dan tsoron kar a ce mushi ya jahilci hukuncin shari'a lala muna tare kuwa to fi hadhihi halati a irin wannan halin ya kuna imamu ta'ammada ziyadata a nan liman ya yi tsari a sallah ki na daga ko ba ba maliman mai sa ka gida wa a ya zan dawo a ce masu fikin sallah ba a ce na gaji hukuncin shari'a to to ya yi ƙari da gangan kenan ko ta amma da ziyarta fi salati to idan haka ta faru to me zai faru bayan nan sai ma nace fa tusbihu salatu sai sallar shi ta zamo wa salatu man tafi abu da sallar duk wanda suka yi shi aka yi ta biyar din nan dala muna tare kuwa batilatan sai ta zamanto batacciya wa alaihi kulluhum al-i'adatu dukkanin su da shi ne matan da wanda suka ji shi nan wajibi ne ta sake sallah wa man lam yattabi'u shi ko wanda ya ki bin shi wanda ya ki bin shi bai bi liman din ba halar ziyadatu a halin wannan ƙara sallah din ƙara ƙara ainihin raka din da aka yi fa salatuhu sahihatun shi ta shi sallar ta inganta ta yi dan an fahimci wannan mas'ala da kyau ko to wannan a wannan matakin kenan amma idza qala annahu ta'ammada idza qala amma idan liman yace annahu ta'ammada ziyadata raka'atin a shi ya ganganta ƙara wannan raka'an ne au aksar ko kuma ma rakoyi biyu ne malimancin ya ƙara misali لأنه ألغى ركعة سابقة saboda shi ya jefar da wata sallah wata raka'a ya yadda wata raka'a ta zakkara da ya tuna asna a salati a cikin tsakiyar sallah annahu sahabi ya cewa yayi rafkanuwa a cikin ta kana muna tare da ya tambaye liman bayan an yi da sallah ta ce ina sane da ki dawowa abin da ya faru a sallar ne a raka'a ta kaza mun yi rafkanuwa rafkanuwar da ba za ta gyaru ba dole sai na jefar da waccan raka'ar yanzu nake na tashi don karo in ciko in biya waccan raka'ar da na jefar sai in amsa liman da ta zama to haka ne dala muna tare kuwa to shine shine ce sahabiya an rukunin min arkanin salati a cikin ya rafkana daga wani rukuni daga rukunin sallah kal fatiha ti kaman fatiha masalan bisa misali to fa salatuhu to anan sallar shi liman wa salatu man tabi'ahu da sallan wannan suka bi ma ka karo waccan raka'a dala muna tare kuwa to sahihatun sallar su tare da ita dala muna tare wa alaihim kulluhum sujudun ba'diyun anan sajada ba'di ne ta kama su za su yi sajada ba'di saboda waccan raka'a da aka jefar ai an samu kali a sallah to to amma kuma kan kuma ta ko da bai buli ba shi bai buli ma an yi wannan karin da shi ba shi ne wake ma wannan liman tabbayoyi nan wa man lam yastafi'u wanda ku bai bi liman ba alayhi an ta ce jira ka adal ukhra to sai tashi kuma sai kawo raka daya sai kawo tarka daya hasba ma kanat gwargwadon irin yadda liman ya kawo kashi dana na tare bil fatiha to sura da fatiha da sura au bil fatiha ko da fatiha faqad kadai ba sirran asirce au jaru ko a bayyane wa alayhi sujudun ba'diyu shi ma sai ya kada da ba'di dana mun tsara hukuncin da kyau wannan kenan malam yace man kabbara qabla al-imam sahiyan haka ba nan ba idza sallama al-imam qabla kamal as-salati idza sallama al-imam qabla kamal as-salati bai hukunci idan liman ya sallama kafin cikin sallah kamar a raka'a biyu na azhar ko la'asar ko magriba ko isha ke sallama ai ba wajen sallama bane ko to sabbaha lahu man kana khalfahu wannan suka kasance a bayan shi mai tafi subhanallahi ba wajen yin sallama bane bana lala muna tare sabbaha lahu man khalfahu min al-ma'mumina da daga mamu wadanda ke bashi daga mamu shi mai tasbihi fa in saddaqahu idan liman ya gaskata ya gaskata wannan wadanda suka mai tasbihi cewa sallar ba ta cika ba to kammala salatu sai tashi cika sallar sa lala ana tare wa sajada ba da salami sajada bayan sallama wa in shakka fi khabari idan kuwa liman ya yi kokoto cikin labarin cewa waɗanda suka ce sallah ba ta cika ba misali suka yi tafi suka yi tafi bai saurare su ba suka ce ma liman sallar na ba ta cika ba sai yake kokarto a cikin labarin da suka faɗa cewa ba ta cika ba to a nan a irin wannan halin sa'alar adalai ya juyo a masallacin ya duwa waɗanda mutane ne suke a adalai a cikin ma muke tafiye su lalawa na da wani sallar na ta cika ko ba ta cika ba kai tsaye tambaye su ana muna tare wajaza lahum al-kalam bizalika kuma ya halatta su ma da mutane guda biyu a dalan da ya tambaya yin magana ya halatta a gare su bizalika saboda gyara wannan hukuncin da ya faru fi hududin darura duk wannan a haddodi ne a iyakoki ne na larura larura ce ta halatta wannan dala muna tare kuwa wa in jayyatan kamala idan ko liman ya sakalkance a zuciyar shi cewa kai sallar nan ba ta cika lala muna tare kuwa to amila ala ya ki ya yi aiki da ya ƙini shi ya bar tambayar adalai guda biyu ne lala muna tare wata harkar adalai ne ya bar adalai guda biyu ne illa an ya tsoron nasu kalfahu sai fa idan mutane sun yawa a bayan shi wajen mutum hudu ne ko biyar suka ce malam liman sallar nan ba ta cika ba malam liman sallar nan ba ta cika ba lala muna tare kuwa to fa ya turku ya kinahu to ko da shi da ya sakanka ce sallah ta cika to a wannan halin ya bar sakanka cewa nashi ya bar ya kini nashi wayar shibu ilayhi sai koma wajen maganar mutanen nan to da yanzu mutanen sun yawaita Allah muna tare to wannan ke mu malam ce man kabbara kamar da limamin sahiyan da ya hukuncin wanda ya kabbara kafin liman ya kabbara da da da rafkanuwa rafka dinnan da mantuwa rafkanuwa ne ya same ka kafin liman an zo an tare kama kafin liman ya ce Allahu akbar ka bar harama kenan ba kafin liman ya ce Allahu akbar kai sai kar ga yi malam masallaci kawai sai ka ce Allahu akbar sai bayan ka ce Allahu akbar kuma ta yi ka liman ya ce Allahu akbar ya za ka yi a matsayin ka na mamu malam ya ce a ada takbiratul ihrami to idan ka bi liman din da yayi kabara to sai ka sake yin kabara kai dala muna tare kabla rukui kafin a tafi rukui sai kai kokari sai ka sake yin kafara harama wala shay alai kuma ba ka da kituba ba da kanka dalili wajibi ne kabbarar haraman liman da rigayi kabbarar haraman mamu idan ka riga liman yin kabbarar harama to wajibin ka ne dolan ka ne tilastin ka ne idan liman din yayi ka sake yin wata kabbara harama ta zo gaba ta zo a bayan ɗan liman lalla muna tare man kabara takbiratul ihram qabla al-imam sahiyan wanda ya kabbara ta harama kafin kabbaran liman da da rafkanwa wa tazakkara zalika ba'da fawat ar-rak'at al-ula amma bai tuna wannan ba bai tuna wannan ba sai bayan an yi raka'a daya kai ne ka riga liman kabbara bayan liman yayi kabbara ba sai kai ma ka zo kai taka ba to sai ba kai tuna ba sai bayan an yi raka'a da kai tuna ah ai ko ka riga liman yin kabbara a ya da rigar nan ko to me ya zaka yi ya zaka yi irin wannan hali malam ya ce to ya abin da zai shi ne a hada takbirar da ihrami sai sai mai da kafara harama wa algha ma qablaha sai ce fadda wancan raka'a ta farko da aka yi ya yi ta ya riga yi liman yin kafara harama sai ce fadda raka'a da lamana tare wa adam sai mayar da kafara ya mayar da raka'a daya ba da salamin imami bayan liman yayin sallama asbaha hukumuhu asbaha hukumuhu hukumar masbuki hukuncin shi yanzu ya zama hukuncin wanda aka rigaya da rakawoyi a cikin sallah to ban sanya muke da ga garin da adani ina ganin mun je kusa fasali amma kan babi na tara amma ni a kuri ko ko saboda laruran adari dinnan yawa eh a kira sallah a zuwa sallah saboda a kan mu ce sai mun kai kuma to abu da ya rawa mana a yi addu'a
to ga dalilo da kuwa ya kawo da zuma arawa da yan uwa biya kanan na malam ka kaci ba ba ba yi al'abu da addu'a ba na to mu karanta salati goma ga annabi wannan ba Allah da ya kawo wannan dabino duk abin da yake nema na alkhairi Allah ya bashi a kai ka kasar ka dabino kana so a maka da abu a kawai wani ya kasar ka dabino a ce za a zuwa ku sai a na